أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان ورضي الله تعالى عن أهل بيته وعن سائر أصحابه من المؤمنين والمؤمنات والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وهي سبع آيات suratu wani yanki ne daga cikin alkur'ani da Allah ya keɓe alkur'anin nan ya masa sura-sura ai gaba-gaba kowace sura da bayanin da take wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al'ummarsa wata sura za ka ga gaba ɗayanta bayani ne na tarihai da labarai da ake baiwa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi wasitati jibril ya isar mana shi annabi ya wa'azantu da wa'annan labarurruka Allah ke masa wa'azi saboda ga abun da aka yi wa magabata annabawa da aka aiko ga yadda fafatawa suka yi da al'ummominsu da jama'arsu kafiransu da munafikansu saboda haka idan irin haka ya faru a cikin 'yan tafiyar ka san ba a kanka aka fara ba can Allah yana ce masa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ba kai aka fara manza manzanni ba ba da kai aka fara ba wani da yazo ce to zan yi imani da kai amma da sharadi ya ma'aikin Allah me sharadin yace idan ajalinka yazo ka cika ni kuma na dau tafiyar ni ne shugaba kaji shi kuma kwaɗayin da yake ya zo ya sallama wa annabi amma fa wasanin shi ne da jagoranci shi ba shi kwaɗayin da yake ji kawai ana durƙusa masa ana jinjina masa ya ce yawa duk wanda ka ga Allah ya jarrabe shi da haka son girman kai kumin kaza to malam girman ne kawai yake so to Allah ba zai zaɓi irin wa'annan ya danƙa musu addini ba kuma idan an same su akan ba za su yi najali ba girman kai ba siffan annabawa ba ne ba siffan salihai ba ne girman kai cuta ce Allah yake jarraban bayansa da ita wanda Allah ya jarrabe shi da ita ya yi ƙoƙarin yin addu'a Allah ya kube shi daga ita sai akan Allah ya saukar da ma adri ma yufalu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuhe ilayya yace ka ji kafa kai kai imani da ni eh saboda kawai wata ranka kai ma ka gaje ni ka zama alasai ne Allah wani ne a gaya ma haka to ni ma ban san da ya zan isar da wannan sakon ba ban san yadda Allah zai min ba ni da kaina ban san me za a min gobe ba menene zai faru da ni gobe ko jibi ko gata ko wasu shekaru da suke gaba. Adri ma ya falu biyu. Wala bikum ko da ku hallakan ku za a yadda aka hallakar da annaba aka hallakar da al'ummomin annaba da suka gabata a shiriwa za ku yi ku zo ku kintsu ku zo a yi ta yin Allah da annabi wallahi ban sani ba ni dai Allah ya ce na isar muku qala Allah kawai shi ina tabi'uni in ma fa bi Allah ya ce na bi abin da ake sauko min din kaga shi wannan qur'anin an dunkula shi ne an miƙa wa annabi an ce kaga yadda zaka gina tafiyarka kai ka ɗoro a kai sannan ka kira jama'arka su ɗoro a kai ji shi ne ƙur'ani ba wai annabi shi kenan shi wasu abubuwa an yafe masa kawai ana takura ma al'umma lallai lallai sai ko sai ku a'a ina an wa'azantar mai shi ɗin alƙur'ani ya ɗoro a kai ya rayu a kai ya yi hukunci a kai sannan ya ɗaura al'umma wannan shi ne misali constitution ɗin tafiya to wannan shine a takaice kenan suratu fatihatul kitab menene fatiha al-fatiha mabudi surar da ake bude surorin alqur'ani wanda in ka bude bangon farko da alqur'ani surar da Allah yake bude karatun alqur'ani ita ce fatihatul kitab mabudiyar littafi shine fatihatul kitab fatihatul kitab menene mabudiyar littafi wani littafi alquran kun gane aiwa dole in za ka yi sallah sai ka karanta alfatihatul kitab dole in za ka karanta alqurani daga farko alfatihatul kitab dole yaro idan za a fara koya masa karatun alkurani dole ka fara masa da fatihatul kitab saboda idan baka fara da fatiha ba ka saba ma ka'idar fatihatul kitab menene makkiya makkiya ha makkiya menene makkiya ita ce makkiyatun ko wai surar yar makka ce duk wanda ya ce maka ai a madina aka saukarta ka ce Allah ce makkiya ce makkiyatun surar makka ce aiwa a makka ka saukar da ita menene wahya ita ita surar din shine wahya in ka so ka ce wahiya in ka so ka ce wahya ita surar ita ce wahya sab'u ayat itar fatihar aya bakwai ce da wanda ya zo ya baka haka ya ce ma aya goma sha biyu na kace Allah ya ce baka kace min sha biyu sabo ayat kuna fahimta sabo ayat mun fahimta to fatihatul kitab surar tana da sunaye da dama ana kiranta da fatihatul kitab ana kiranta da suratul shifa ana kiranta da ummul kitab menene suratul shifa surar warkarwa surar warkarwa wanda war jo dai ashe goddo wala kan dum take to umma umma umma o suratu sifa surar warkarwa a karamar kalla kamar mai warkarwa surar tana warkar da cututtuka sai dai in ba ka yi yaƙini da ita ba ni da kaina na jarraba kuma kada ka ce na jarraba saboda in gani na yi ta saboda na gaskantar da manzon Allah ya ce sura ce ta warkarwa ta warkar da cututtuka da dama amma karance ta akan ya tsiri Allah ya ce sura ce ta warkarwa sakar makalla ya za a yi rubutunta za a yi komai ne na haba malam sai an yi rubutu ne karanta ta kawai ka tofa hannunka ka shafa wajen yau haka gobe haka jibi haka karanta ta a ruwa ka tofa ka ba su su sha ko ka baiwa kanka ya sha ko ka ba ta ta sha yau haka gobe haka jibi haka to insha Allah ta'ala zaka in a cikin yaqini jinjina wa manzon Allah ta sallama ka gaskanta shi insha Allah zaka ga fa'idanta hadisin Abu Huraira imamu muslim ya ruwaito ya ce muna kan tafiya na aike da annabi ya aiko mu muna kan dawowa sai muka dama annabi ya ce idan kuna tafiya kar kuna kwana cikin gari kuna kwana wajen gari in haddare yayi saboda in kuka so cikin dare ba a san ko su wane ne bane sai ga kun firgitar da su ko kun musu sun muku wani irin tanadi da shiri da da kuma tarar da ba ku tsammani ba ko su yi tsamman ko innan mayaka ne ko kuma ba mutan kirki bane amma in dare yayi kwana a jeji sai ku shigo amma ba in safiya ta ko da rana ku shigo gari kuwa da can sai aka ji motsin mutane sai ake tambaya a gari yanzu misali wannan garin idan an ga jama'a misali sun zo sun ko yamma da na faɗa ko gabar ko kudu ko arewa an zo mutane sun zo sun ai yanzu nan jami'an tsaro za su za su ji labari kuma za a ji a ziyarce su kai wannan bai daga toye ko daga ina ne saboda a tabbatar da zaman lafiyar gari akwai jama'a sun su kwana a gefen gari musan su waye bane amma in wajen in lokacin ɗauran fulani ne mun san cewa wa'annan makewata ne kaga su kwana su wuce amma mu gansu da makamai mu gansu mu mutane dan kai wasu man eh na'am Allah ya kiyaye to sai sarkin garin maciji ne menene sai ya sare shi ina ji maciji ne maciji baƙi mai jefi sai ya sa sarkin gari wayo wayo wayo wayo zai rayu koya ne ne ko zai warke koya malam aka yanke da shi gaba da kan cewa anya zai rayu kuwa duk maganin da aka nemo babu duk abin da aka ce a shafa babu duk abin da aka ji da aka bashi ba zai ma sha ba wayo zai shi kam aka samu wani mai kaifin basira hankali sai ce wanda suka sauka a kusa da gari da suka ganna wanda suka sauka ashabu rasulullahi ne sahabbin ma'aikin Allah ne ba za mu je mu dan koka musu inda akwai abin da Allah da ma'aikin sanar da su akan abin da ya samu sarki mu saboda maza maza fa saboda yana cikin wani irin hali suka je suka sami cikin zakwa abu huraira da aka ce aka ce wallahi sarkin garinmu ne yan uwa gashi abin da yake faruwa gashi abin da yake faruwa da in akwai abin da Allah ya sanar da ku muna fahimta na so kuma da hankali sosai sai kowa ya kalli dan wansa akwai wata barar da annabi ya bamu ne akwai wata a abu huraira ce me yasa me shi ce kaza ya ce ku tashi mu je sai aka jinjina aka ce izan abu hurairah da abin da Allah ya sanar da shi da ma'aiki wasu ɗan haka suka rako shi aka zo aka samu sarki kanfa ya kama hanya ya yi zuffa baya cikin hayyacinsa an riga an sallama kawai da yadda Allah ya da shi kawai yanzu ban baya yi nisa abu hurairah sai ya mai tofi ya tashi da shi kafin a ce asuba sarki ana hira da shi yaya a wallahi ba na jin komai ba ba ka ji su babu da ke ji safiya suka yi sallan asuba sabbin annabi sun taso za su ci gaba da tafiyar su sarki sai ce jama'a ba na samu lafiya waye min magani aka ce wallahi sabbin annabi ne suka zo wucewa muka je muka koka musu ku ɗauki garken awaki ɗarurruka kenan ku ba su ai sun ceto min raina aka ɗauki awaki bali kakakakaka zaɗi yare bali bali aka kai wasu suka ce ba za mu karɓa ba wasu suka ce a mu karɓa wasu suka ce to eh mu karɓa amma da sharadi suka rufe kashe uku me yasa wanda suka ce ba su karba ba bai dalilin su suka ce annabi bai taba yi wa wani magani ya karbi abu ba su kallon sa ba gani ba daga ma ba za mu karba ba wasu kuma suka ce ai babu aka yi ba tare da tambaya ba kuma annabi ce duk abin da aka jawo aka baka ba tare da ka tambaya ba rizqul saqahu Allahu ilayka yace arziki ne Allah ya janyo waya kawo ma wasu suka ce eh kan fa amma kar mu karɓa fa kuma mu yi laifi wani lokaci ta zubu karɓa mu je da gayyan garke dan gaban sayyidina rasulullahi in mun je mu ce annabi gashi gashi gashi gashi gashi in ya ce bismillah mu mu ce rahman rahim akai in ya ce kul ya mana fada ɗauko mu yar musu da kansu wa'annan suna da basira yaya aka ba su basira ba mazaunan annabi aka taso aka sa garki a gaba aka kula da su sosai aka jawo aka zo madina sai aka zo tukun ba a kawo su gaba annabi ba aka ja aka ajiye su a wani guri sai aka ce ya rasulullah mun dawo lafiya amma mun kwana a guri kaza gashi gashi gashi abin da ya wakana ga abin da muka yi ga abin da aka ba mu ba tare da mun tambaya ba ya za mu yi da shi annabi ce kun karba ya ce mun karba kun zo da shi ya ce mun zo da shi annabi ya ce idribu li bi sahmin ma'akum ka san me ya ce nima ku yankan min daga ciki kaɗan tana tare da masoyinka wanda kake ji da shi ka samu abu ka zo ka bashi labari ya ce bani ma dan san min a ciki da ka mai rawa balle ma masoyin kaman kaman wanda Allah ya ce mu fifita son sa akan kowa da kowa eh suka ce a idan ka ashe min jisma ta doma aji hakan kuma akai to saboda da sai annabi ke cewa abu hurairah kai kai yace wallahi ni ne ya rasulullah ce me ka toba masa yace annabi ban ƙara akan fatiha ba fatiha ce na karance ta na tofa mai ban ƙara akan ta ba na rantse da wanda ya halice ka ya so kama aikin Allah kamar annabi sai ya daki cinyarsa yake waye kusanta ba wannan dabara ta annabta wannan dabarar annabta waye koya ma ita waye koya maka ita ai sura ce ta warkarwa dama annabi ce bismillah kutu ya bada isi ita ce fatiha ita ce ashifa dalilin kiranta da shifa kenan ta warkarwa ummul kitab fa ummul kitab ita ce uwar alqur'ani ya za ka yi ka karanta alqur'ani ba karanta fatiha ba saboda haka aiwa Allah ya ce da ta ummul kitab ana ce da ta sab'ul masani na'am ne sab'ul masani wanda surar ita ce take dauke da ayoyi bakwai na'am na'am kuma wanda ake ta karanta ta ake ta memeta ta balle ma a sallah kuna fahimta bakwai da aka fi karanta ta to sunayenta sun kai bakwai zuwa goma bismillahi rahmanir rahim bismillahi arrahmani arrahimi bismillahi da sunan Allah aka fara wannan fatiha da kuma alkur'ani da sunan Allah kuma duk abin da aka fara da sunan Allah annabi ya ce ƙarshensa albarka ne ko ma menene ba ma karatu ba duk abin da ka fara da bismillah to ba hau a ciki ba ibtila'i a ciki ba jarrabawa a ciki ba abin da zaka gani sai ci gaba da tawfiki da najahi aiwa ar-rahman wanda Allah shine mai jin din kowa karka ce sai kai mumini karkace sai kai musulmi karkace sai kai ɗalibi a'a Allah mai jin ɗan kowa ne da komai saboda komai nasa ne daga cikin halittarsa Allah ba zai halicci abu ya ajiye shi a duniya bai azurta mai abin da zai amfani da shi ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi Allah ba zai ajiye mu ba zai ajiye halittu ya halicce su sannan kuma ya bi da su akan zalunci ba Allah baya zaluntar bayansa ko halittarsa ko ba ku yi wa Allah biyayya ba kin da shi ya halicce ku zai ɗora ku akan abin da za ku ci akai abin da za ku sha akai ku cutu ku ce wayo Allah ya warkar da ku ku shiga ibtila ku ce wayo Allah ya warkar da ku ba Allah ku kace ba kuma ba Allah kace ba amma lokacin da kama ka ce Allah Allah ce me kam yaya tun da ka kira shi shi mai amsawa ne duniya zai baiwa kowa baka ganin kafiri baya yawan cuta sannan haku baka yawan fasi ba ganin fasi kullum a cikin wani yanayi kaman ba zai mutu ba kullum arala ba ka ganin munafuki eh sai kama bagin ɗailin gil ɗailin ya karbi wani lanci ba ka gani sa saboda me liyabtaliyahu saboda Allah ya jarrabe shi da wannan yar lafiyar ya ga da aka danƙe shi aka jarrabe shi da rashin lafiya da yake oyo Allah oyo Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah da Allah ya ba shi lafiya ya ga zai koma akan aikinsa mummuna ko zai dawo kan ayyuka kyakkyawa ina kada wani ya ce yana kan saƙo ya shiga wata jarrabawa ya ce wayo Allah Allah ya fidda shi sannan kuma ya koma kan rashin gaskiyarsa ya ce shi ina yarjeje ne a wajen Allah wa ya gaya ma wani littafi ya karanta da kai haka wa ya azantar da kai haka a'a ganinka akan wadata akan lafiya kullum ba wai lallai Allah ya yarda da kai ba inda za ka ga alamar Allah ya yarda da kai ya baka taufiki ya jarrabe ka da kullum kana kan ɗa'arsa kana kan biyayyarsa ka nisanci dukkan abin da bai so kana kafi son duk abin da yake so wannan shine lafiyar shine za ka ci alhamdulillah amma ka ga ka take wannan ka gulmaci wannan ka zalunci wannan ka cuci wancan ka faɗi wannan ka yi gulma wannan sannan a ganka da riguna da lafiya da komi ka ce Allah ai yana ji da kai tsariyar kanka Allah ba Allah ya azurta fir'auna fir'auna bai taɓa rashin lafiya ba lafiyar da Allah bai fir'auna kullun raƙumi yake ci kullun raƙumi yake ci kuma sai da aka bai taba ciwon kai ba a zuwa ga yi jiran kai ta daya jiki ransa ya daɗe ɗaya amma wallahi bai taba cuta ba lafiyayye ne kuma ganin adawa da samudawa jantsinsu kace kace kace kututturin bishiyar suka ce dantsin haka in yama haka lafiyayye ne amma sun kafi sun karyata annabawa wani shi Allah ya yarda da su Allah bai yarda da su ba na'am a cikin mu'minin ma akwai kakar fada ce ba kullum calcal cal irin wa'annan ba na'am na'am kallo ni mam na'am ai ya san da shi nake mu'mini eh ga wannan ma mu'mini ga shi lafiyayye ne to masha Allah to wannan shi ne bi ma'ana ibtila'i daga Allah ar-rahman yakan baiwa kowa wadatarsa lafiyarsa arzikinsa wanda yake kan hanyarsa da wanda baya kan hanyarsa ar-rahimu fa wanda suka yi na'am suka yi sam'an wa ta'an akan tafiyarsa da tafiyar annabinsa su ne muminai to Allah zai jin kai a lahira sai Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu lillahi kaji Allah wannan lafazin godiyar wa Allah guda a cewa karka ce Allah kadai Allah guda a cewa wannan lafazi na godiya duk abin da mutum ya ma Allah sa ya cece ka daga mutuwa in ka zo gode mai da larabci ba za ka ce alhamduka ba alhamduka wani irin magana ce alhamduka sai ka ce sai dai ka ce ashkuruka ba za ka ce ahmaduka ba wani ya ce alhamduka ya ce alhamduka wani wani wani wani wani wani wani magana ne alhamduka a alham abinda ake nufi da alham dukkan dukkan dukkan lafazozi na godiya da yabawa dukkansu an tara su wa Allah wa Allah duk lafazin godiya da dinginawa da girmamawa wa Allahu shine alhamdulillah ba za mu ce alhamdulillah rasulillah ba saboda halicce ne wanda Allah ya halitta ya ya ya ya halice shi ba za mu gode mai da wannan ba ka duba abin da annabi ya yi mana ya ba al'umma amma ba za mu ce alhamdulillah rasulillahi ba ko ahmadu ahmadu li rasulillahi ba a'a ahmadu lil ahmadullah alhamdulillah kun fahimta wannan lafazi na Allah ne shi daya duk so da kake da girman kai ba za ka mai godiya da alhamdu ba kun fahimta wanda ya saba lillahi wa Allah rabbil alamin wane ne rabbil alamin in ba Allah ba wane ne ubangijin talikai wa ya halicci kowa da komai wa ya halicci sammai ya sa halittunsa a ciki wa ya halicci ƙasai ya sa halittunsa a ciki wa ya halicci tsakanin sammai da ƙasai ya sa halittunsa a ciki waye kuma ya azurta su waye kuma ya tilasta su da bauta masa da ambatansa waye kuma ya ara musu rai waye ya ba su numfashi waye ya ba su sa'ada akwai shi in akwai shi sai mu masa sai mu masa da irin wannan yabon to tunda babu sai Allah Allah ne ya cancanta masa wannan godiyar rabbil alamin abu la tabi da alamin tarayyar halittu duk inda suke shine mahalicin su kuma shine abun bautar su da wanda ya so da wanda ya ƙi da wanda ya yadda da wanda bai yadda ba da wanda ya sani da ma wanda bai sani ba gwara ma ya san da haka kuma ya sallama kuma ya bi الرحمن الرحيم من كما كما الرحمن شيء اللي ولا كبير كوا أنا جدان الدنيا الرحيم wanda zai keɓe wa rahamarsa wa muminansa muminai aka ce fa muminai fa aka ce wana maliki yawmiddin maliki yawmiddin ka san me yawmiddin ranar da Allah zai saka wa kowa da addinin da ya yi ranar kiyama ran da Allah zai ga mai kai da mai ka zo da shi kasan za ka yi riko da guzuri zuwa lahira ba wasu ɗan kudade ba ne a'a ba ɗan abinci ba a'a ba wani abu na kaddara da ka je ka sayar can ba a'a menene za ka ci da shi lahira ayyukan ka ƙwararru in ke mace ce ayyukan ki ƙwararru kowa zai je da ladansa ya je da zunubansa idan ban yi ƙoƙari ya kankara zunubinsa a nan ba a can akwai kotu ƙatuwa ka san waye alƙali Allahu rabbul alamin shine alƙali ka san su wane ne shaidu mala'ikato mala'ikunsa ka san su wane ɗan kallo sauran mala'iku da sauran muminai rannan rannan za a fede daga ƙeya har duniya tak يحملون أوزارهم على على ظهورهم an ɗauko ayyuka mummuna akan bayan su sun tafi su lahira Allah sai ya yi fushi kafin da Allah zai fushi ba da kai Allah zai fushi ba da wani yanayinka da wautarka yake kasan ni mai gafara ne ka yadda ka mutu baka nemi gafara a wajena ba wannan wautar nake fushi da ita kayi adawa da wannan kayi gulman wancan an yi raɗi da wannan da kai ka zalunci wannan ka ƙulla ma wannan da wancan ka juya ma wannan ka ka ka ka yana da yawa in ke mace ce kin yi gulman wancan kin munafurci wancan kin kin kin kin yana da yawa kuma aka kuskura aka koma ga Allah abun masifar idan ka je ka sallama ka ce mustafa kutuba sai ce kai za ka tuba mu akan gaskiya muke kuma shi da kansa ko ita kanta ta sun san ba ka ba sa kan gaskiya maliki yawmiddin duk abin da zai faru a ran tashin alkiyama cikin hukuncin Allah Allah shine da abun fada a lahira babu mai fadan abu babu mai hukunta wani babu mai umurni illa Allah sai Allah annabawa ma ido ne nasu ka san me abin da suke cewa Allahumma sallim sallim Allah rufa mana Allah Allah Allah muna neman tsari Allah muna neman tsari annabawan kansu to da me da me kajin gunu ba da annabawa ba sun ce Allah ka rufa asiri annabawa ba za su ɗauko ma zunubinka su kankare ma ba wannan Allah ne zai yi in Allah ma zai kankare ma ba a can ba can ba ya yafiya can kotu ne da ranar hisabi nan ne gidan yafiya kun fahimta to shine malik yawmiddin wanda ranar tashin alkiyama shi ne da ita shi ke mulkinta shi ne mai umarni shi ne mai mai faɗa aji shi ne mai hukunta kowa da kowa maliki yau Allah kenan to tunda mai hukunci Allah ne ka saba mai hukunci a duniya za ka nemi kuɗi a cikin dare ka je ka nemi ceto da wannan kuɗin ga wannan dan Allah malam a siya ma yara abu amma da Allah wannan abun an san an yi kuskure amma a mana hanyar yafiya da mafita a ba komai wannan aka kawo to ba matsala a ba komai za a gyara hukuncin gobe kawai ku je ni na san irin ba ba haka ake ba haka ake a kotuna da caji ofis da ko'ina ko za ka ake yi mai gaskiya a wahalar da shi mara gaskiya a ce je ka kawo abu magana ta ƙare wa ya gaya ma ta ƙare wani uban ya ce ma magana ta ƙare magana ba ta ƙare ba magana tana nan wajen suwa wal mala'ikatu su ne suka rubuta maganan yaushe Allah zai tambaye su ita maganar ran da aka koma wanda ya karbi cin hanci da wanda ya bada cin hancin da wanda aka ara mai gaskiya ta kuɗi da wanda aka toye mai wannan gaskiyar su ne can Allah zai hada Allah ya jaddada wannan hukuncin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yi hukuncin da kake so Allah zai maimaita hukuncin ran tashin alkiyama ya san waye da waye mara gaskiya mara gaskiya a duniya ba yadda Allah zai bashi gaskiya a lahira mai gaskiya a duniya shi Allah zai ji kadunsa shi Allah zai ji kadunsa ina shi ne maliki yau nujji iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu iyaka gare ka Allah kafin din nan Allah ake nufi da shi iyaka gare ka gare ka shi Allah kenan ake ma magana na abudu muke bautawa ta ya Allah Allah ake bautawa ko na abudu wa iyaka har ilau kuwa gare ka nasta'inu muke neman tallafi akan wannan bauta da muke Allah ka ba mu yadda za mu bauta maka akan dacewa shi ne nasta'in to awa ake bauta a Allah bari in ba ku misali bari in ba ku misali bari in ba ku misali misali da zan ba ku misali da zan ba ku kuma da hankali a kai da misali da zan ba ku misali da zan ba ku shine shine misali alaikum assalam wa rahmatullah sai jami alhamdulillah sai jami ya tayar alhamdulillah na'am me yasa sallar da za ka yi kai kadai daban take sallar da za ka yi cikin jama'a daban take kuma ka ce iyaka na abudu jona ce fa wali kun fahimci magana ta malam arama me yasa sallan da wasu suke su kadai daban take sannan sallan da suke a cikin mutane kuma daban take daban take sallah sallar da kake cikin jama'a sallar da za a yi masallaci Allahu akbar
نعم السلام عليكم
ina ka samu wannan nutsuwar mutum mutane shuganka na'am na'am na'am akwai masu haka kabbarar ka wani iri in kai kadai in kana cikin masallaci wani iri kace kuma wa Allah iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh wallahi ƙarya kake نعم inda irin wannan sallah ce kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba haka lamarin yake ba نعم
rabilu ana fahimta نعم eh
نعم da farko annabi me yake cewa a kan sallah sallu kama ra'aytumuni ما يأتي sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ku ga nake yi.
نعم sai da Aisha tana ba da labari لا لا نعم tana cewa annabi in yayi kabbara نعم kaman bai san mu ba سنتي
kaman ba ma ta نعم نعم kaman bai taɓa yi da kowa ba الله أكبر
hankalinsa da ɗabi'arsa da kamaninsa duk sun canja سنتي
saboda me نعم saboda ma'aiki Sallallahu ya mai da zuciyar da hankalin ga mahalicci نعم يأتي
ma'aiki صلى الله عليه وسلم ya mai da zuciyarsa da hankalinsa ga mahalicci نعم يأتي yace kuma sallo kama ra'aytumuni نعم ku salle ku sai ka ku sallah yadda ku ga yadda nake yi نعم يأتي
idan don kana sallah mutane su ce ka iya sallah نعم idan don kana sallah ka saboda mutane wanda su ce maka sannuwa da lalalar نعم to daga kabbaran ka Allah sai ce wannan ba tawo bace sallar سنتي
wallahi Allah yake cewa نعم yace malaku ku kaurace masa نعم سبحان الله kar ma ku shaida mu wannan ba tawo bace Na'am.
ni na ga zuciyarsa سبحان الله don wa'annan masu kallon sa ne yake ta wannan mimmiƙewar
سنتي in an tambaye ka me kai wallahi mun yi sallan azhar dai سنتي
kai dumburin azhar dai wannan yana daga cikin babu iyaka na abu نعم
Allah gare ka muke Sani dai.
bautawa wa iyaka nasta'in نعم يأتي a cikin sallah kace Allah kai fa muke bautawa نعم kuma Allah ka tallafa zuka- zukatanmu da hankulanmu نعم yadda za mu bauta maka ka karbi bautar mu سنتي shine shine wa iyyaka nasta'inu نعم
yayin da za ka kabbara tukun kasancewa ka zanna kasancewa ka tsaya نعم a guri inda Allah ya hasko ka نعم يأتي kuma ya shaida malaku ku galle shi ku kalle shi ya zo min bauta نعم ka san idon nan yana ciwon ka سنتي na Allah نعم ka san ka san cewa kana ƙasa da idon Allah mai lura da kai نعم lokacin da kai haka da hannunka نعم kana karkade duniyar gaba ɗayanta da abin da ke cikinta سنتي kana cewa me Allahu haka kuma kare shi akbar ya fi komai girma in mata ce ta zo a cikin zuciyarka Allah ka fi ta girma a wajena in wasu ɗan basu suka da ake binka suka zo ma Allah ka fi wannan basu kan girma in wasu ɗan dabbobi in wasu ɗan hakaddarori in wani aboki in wani masoyi in wani maƙiyi in wata maslaha in wani rabo Na'am.
in wata kasuwa in wani samu Na'am.
dukka ce Allah shi ne mafi girma Allahu akbar shi ne mana komin karancinka Na'am.
haka za ka yi sallah komin girmanka haka za ka yi sallah cewa da kai Allahu akbar Allah ya ji Allah ya ce aha ya ce ni na fi komai girma Na'am.
bari na ji naga kuma ibadar ta ya zai yi ta to kasancewa kana karkashin kulawa ta Allah sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Na'am.
Allah sai ya kalle shi yana gode min ar-rahman rahim ku ji shi yana gwada ni malik yawmiddin ku ji shi yana jinjina min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Na'am.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Na'am.
a lokacin Allah yana kiwon zuciyarka abinda take rerewa Allah take rerewa Na'am.
abinda abinda take halin da take ciki Allah kawai shine a ciki Allah sai ce kai ya karanta fatiha nan na anshi sallarsa daga yanzu wani abdi ma sa'al sannan duk abin da ya tambaye ni bayan sallar nan na bashi wannan ka daga gama ka fatiha raka farko saboda me Allah ya ga niyyarka azamar Allah da girman Allah ya halatti akan zuciyarka ihdina as-siratal mustaqim a cikin sallah kike cewa Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya ihdina Allah shiryar da mu as-sirata hanya al-mustaqima madaidaiciya wace hanya ce madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar wanda ka musu ni'imar hidaya نعم ni'imar shiryuwa نعم ni'imar yardarka an'amta alaihim نعم wanda ka musu ni'imar karkuwa ni'imar kusantarwa نعم ni'imar yafiya نعم يا شيخ ko ba ni'ima ba ce نعم an'amta alaihim yadda hanyar da suka tsara suka bi ka karɓe su ka musu rama نعم
ka ninninka musu ladansu درجين yadda aka yadda suka yi ka karɓe su mu ma Allah mu haka muke so mu ma الله أكبر suka zanna akan hidaya Allah mu ma irin haka muke so درجين
an'amta alaihim wanda ka musu ni'ima نعم
غير المغضوب عليهم درجين
صراط الذين هنيا هنيا وأندا نعم
allazina wa'ancan wanda Na'am.
an'amta alaihim Na'am.
ka musu ni'ima ta karbuwa ta yafiya Na'am.
ghairil maghdubi Na'am.
Allah ghairil maghdubi fa نعم alaihim wala dhalli آه درجين
ba wai Allah ka shiryar da mu akan hanyar wanda ka musu fushi wanda kuma suka shiga jarrabawar ata نعم sune yahudu da nasara درجين bibiyan halayen Yahudu Na'am.
da bibiyan halayen Nasara Na'am.
wannan shine bata wannan shine da sababa mutum Na'am.
fushin Allah درجين me za mu da fushin Allah yau mu yardar Allah muke yi نعم يا شيخ bibiyan hanyar wa'anda Allah ya musu fushi نعم shine ake cewa a cikin sallah Allah ka cire mu daga kan wannan hanyar نعم يا شيخ Allah karkatar da mu da tsoro akan wannan hanyar kun fahimta Na'am.
shine ma'ana ghair al-maghdub alaihim ghair al-maghdub Na'am.
ba wa'anda aka musu fushi ba sune yahudu wala dhalin kuma nasara sune wa'anda batattu da suka badda kansu an aiko musu da annabawa نعم suka ɗi نعم suka guje ma annabawa نعم suka ƙaryata annabawa درجين suka juya ma annabawa baya ba su bi hidayarsu ba to Allah ba irin su muke so ka ɗora mu akan halayensu ba a irin halin annabawan muke so درجين wannan shine fatiha wannan dawalin amin bayan ka gama wannan addu'ar نعم sai kuma ka ce amin درجين kaga surar gaba ɗaya addu'a ce نعم يا شيخ shiryar da mu akan hanya madaidaiciya Allah kai muke yabawa kai muke bautawa Na'am.
Allah hanyar da zaka shiryar da mu hanyar da ka wanda ka ni'martar da musu da ra- yardarka Na'am.
Allah ba wanda ka kaza kaza kaza ka musu fushi da sauransu Na'am.
kuna fahimta Na'am.
to shine da aka gama wannan fatiyar sai Na'am.
ka ce amin ka san me amin درجين ka gama addu'ar ai to dama Allah ya ce wali abdi masal نعم to wannan shi ne mabudin karatunmu insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin نعم bismillahir rahmanir rahim نعم يا شيخ
suratul baqarati نعم madaniyatun درجين surar baqara نعم me al baqara saniya درجين tofa
ألا أدري tofa درجين
tofa درجين
surar baqara Na'am.
surar saniya نعم me yasa aka ambaci to fatiha mun ji ana ce da surar fatiha mabudin alqur'ani to me yasa aka ce baqara kuma نعم wace saniya ake karantar da mu a cikin wannan surar درجين wata saniya ce da aka taɓa yin ta a zamanin annabi Musa نعم نعم tafo ka ji labari درجين
madaniyatun ألا أدري ita kuma wannan surar نعم wancan menene makiya wannan kuma أبنية madaniya درجين wannan din yar madina ce أبنية جي garin da nake shekaran jiya درجين لا أكبر habibi ثلاثة wayyo Allah درجين almadina نعم
Allah ya kai mu tare آمين يا شيخ da wani kwasta wangon ga wani kwasta idan ku mai آمين
da iyayenmu duka آمين يا شيخ da iyayenmu آمين
suratul baqarati madaniyatun wahaya نعم يا شيخ madaniyatun yar madina ce ita ce surar farko da ta taba sauka a madina نعم bayan hijiran manzo Allah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa alihi wasallam درجين wahiya نعم ko wahya duk ɗaya ne نعم wahya aiwa ita wannan surar نعم ita kuma mi'atani درجين wa khamsun نعم wa thamanuna نعم aya الله أكبر
awaye درجين anasiu متفق riwayar nafi'u haka yace نعم khamsun mi'atani نعم wa khamsun wa samanuna فرجين ayatan مم.
ɗari biyu da tamanin da biyar نعم نعم نعم ayoyin bakara a riwayatu nafi فرجين hafs ibn suleiman نعم yace a'a mi'atani wa sittun فرجين
وثم- وستون إيه؟ وثمانون آية شي كما ما يجي شي كما ريبيو da tamanin da shida نعم نعم نعم malam asimu ce na'am فرجين
ni na fi una ce mi atani wa khamsun wa samanuna aya yace i kai kuma ka ce mi atani wa sittun wa samanuna aya فرجين yace i فرجين kamar ya نعم
wace aya ce akwai ayar ni da babu a karatuna فرجين yace a'a wata aya ka karo daga gare ka نعم ce ko harfi الله daya أكبر فرجين
to ya tsakanin mu kan akwai mai gaskiya فرجين yace wannan karo kan dukkan mu ne muke da gaskiya نعم نعم
dan haf da dan nafi'u فرجين
Ri- qira'atu asim نعم da qira'atu nafi'u فرجين
mu nan riwayar nafi'u muke yi shi yasa muke cewa miyatani wa khamsun wa thamanuna aya نعم
ka fahimta نعم يجي na'am to ya akhi Na'am.
malam asimu ina ya samu wannan aya ɗaya da ya ɗora ta zama da 86 فرجين بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم ألف لام ميم نعم فرجين آية نعم عشر سنين آية شاء وجهنا فرجين saboda dole ne ka biya نعم
na fi kuma yace waƙaf ne da za ka tsaya نعم yace sai ka yi ta tsayawar ka muka aya ne فرجين لا أكبر
yanzu na fi ya ce na wani in ya ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi فرجين لا أكبر ya maka yace bai min ba نعم يجي me yasa yace bai tsaya min a wancan wakafin ba نعم
yace to ni saboda a tsaya din نعم kawai na mai da shi aya duk wanda ya ga aya ya tsaya فرجين
annabi bai taba wucil ba a wannan din نعم saboda haka duk wanda bai tsaya ba ya kawo shi karatun manzon Allah ثلاثة لا.
saboda haka na jafka aya a waje saboda al'ummar su tsaya نعم يجي
me yasa aka tsaya yace saboda a duk karatun sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم
ya ƙara daga wajensa أنا يجي ijtihadi ya karbu ko bai karbu أنا ba ثاني eh أنا ثاني to saboda haka irin wannan ne da wannan aya a wannan mim din نعم shine na cikin 86 فرجين
amma bai ƙara wani kalma ba نعم Allah ran mala da malin yau da insha Allah menene alif lam mim din فرجين alif lam mim نعم harfi ne guda uku alif da lam نعم da mim نعم Allah ne ya rantse da su فرجين
kawai إيه.
mafati suwar alif lam mim da alif lam mim sad نعم ko ba ka bane نعم da kuma ka da kuma alif lam ra da alif lam mim ra فرجين ko ba ka ba da kaf ha ya ayn sad الله أكبر
wannan duk mafatihu suwar ne Allah.
fa نعم يجي نعم duk wannan mafatihu suwar ne نعم يجي
فاسين نعم نعم فاسين نعم فرجين kuna fahimta أنا يجي da kuma alif lam mim din can wa'ancan فرجين kama daga ankabuti tsare su daga na sajda فرجين shi na ƙarshen su نعم ko نعم ankabuti rum luqman sajda فرجين ko ba su bane نعم na'am in ka hada da wa'ancan alif lam mim da bakar da kuma na ali imran ka samu shida فرجين ka samu shida نعم aje aje aje aje aje kana gangara kana gangara na'am har ka zo hamim نعم ka fahimta نعم.
yawa gafiru zambi fa nake nufi hamim fusilat nake nufi hamim ayin sin qaf ka fahimta da kuma hamim din can na zukurfi da hamim na dukhani da hamim na jashiyati da hamim na ma khalaqna sai kuma qaf sai nun to su ne mafatihu suwa akwai wanda na bari gani na'am to su ne abdullahi dan mas'ud yake cewa su ne mafatihu suwa to wannan sahabbai da suka zanna da sayyidina muhammad sun shiga cikin ijtihadi kowa da fassarar da yake yi wani yake rantsuwa ce Allah ya rantse da wa'annan harfofin amma Allahu a'lamu bi muradi Allah shine kadai mafi sanin me yake nufi da wannan surori da wannan harfofin Abdullahi dan Abbas yace haka kawai Allah zai bar mu ba zai bayyana mana ba ai duk abin da ka sani a alqur'ani yana da bayani sayyidina Ali yace wai ka ji dan gidan annabi ya ce kwai dan abbas ya yaka sai na ne ce kwai gaya musu ka fahimta yawwa to lallai alif lam mim rantsuwa ce wata riwaya tana cewa alif din nan Allah yana rantsuwa da sunansa Allah kuma ya sha rantsewa dama da sunansa lam din nan Allah ya rantse da qur'anin nan da ya baiwa jibril ya saukarwa akan sayyidina muhammad lamun jibrila kenan ba wai an rantse da jibrilan ba a'a an rantse da abin da aka aiko jibrila akan sayyidina muhammad an mim din nan muhammadun ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da rayuwar annabi saboda rayuwar a cike take da da'a da umarni da biyayya da kira zuwa gare shi rayuwa ce ta ibada rayuwar ta yi wa Allah Allah kuma yakan zaɓi abin da ya fi masa ya rantse da su. Kawai, yanzu kai ba za ka iya rantsuwa da annabi ba, ba za ka iya rantsuwa da Jibrila ba, a'a ka rantse da Allah. Man halafa bi ghairin lahi faqad ashrak wanda ya rantse ba da Allah ba, eh yayi shirka. Yanzu idan ka ce na rantse da rayuwar Annabi Muhammadu. Da bambanci ne ka ce ka rantse da Annabi Muhammadu. ku fahimce ni fa ka rantse da rayuwar annabi rayuwar annabin gaskiyar Allah ce tsantsa ka fahimta haka ake cewa karan na rantse da rayuwar annabi saboda Allah ya rantse da ita wannan an karba insha Allah na rantse da alqur'ani muna ji a tsanga da cewa alqur'an kuwa alqur'an kuwa alqur'an da gaske ne kai yasin yasin da gaske ne kuma ma ji yasa alkur'ani ne me a cikin alkur'ani a yasin akwai allahu ko ba allahu na akwai allahu ko ba allahu ina ne ina ne na marar gumulla har zaka gumulla wa za ƙila da mutamu na na me kace eh a nutsi mu mallar sha Allah azama ina tumilla fi dalal mu na akwai suna Allah. Kun fahimta? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا منينه ذكر ومنينه وقرآن من الله سبحانه قرآن مبين بيان دا النبي يكي أتشم القرآن كما أنبتوني أنا فهمت علومة to saboda haka rantsuwa da alkur'ani rantsuwa da sunan Allah ne rantsuwa da rayuwar annabi rantsuwa da gaskiyar Allah ce rantsuwa da Allah rantsuwa da zatin Allah ne wannan magana ta gane zalikal kitab bayan rantsuwa kuma sai jawabi ko yanzu kawai ka zo ka ce mana wallahi summa tallahi sai kawai ka tafi ya dafka mana rantsuwa kawai ya tafi bai mana jawabin rantsuwar ba to bayan rantsuwa ta Allah akwai jawabi Allah alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi wannan kun ga wannan littafin babu shakka a ciki la rayba fihi babu shakka a ciki ذلك الكتاب kun ga wannan littafin da ake magana a kai la raiba ai la shakka fihi da abin da ke cikin qur'ani babu shakka a ciki hudan babu shakka shiryuwa ce amma fa lil muttaqina lil muttaqina ga wanda suka so komawa ga Allah da kuma shiryuwa akan hanyar Allah da tsoron Allah su wane ne allazina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون المتقين سون يؤمنون بالغيب با إن ذاك زما متقين سيكاي آمنا بالغيب متقين الذين سون يؤمنون سكيهم إيماني بالغيب ده أبن ده بس غني بغيب منين غيب أبن ده بك غني با أبن ده بك سني با شين غيبه mun taba ganin Allah na'am mun taba ganin wanda ya ga Allah eh duk ja'irin da yace ya ga Allah kace tsariya kake wanda ya shika walantaka kamar su sayyidina abubakar da sahabban annabi ba su ga Allah ba kuma duk wani radin gammo a kansa da yace ya ga Allah kar ku karba Allah ba a ganinsa la tudrikuhu labsar a'a wannan idon ba sa kaiwa ganin Allah a duniya sai aina sai a can a makoma Allah kaga zaibu ne baka san kalarsa ba ba mu san matsayin inda yake zama ba ba mu san ta yaya zanna ba ta yaya yake raye ba shi dai ya ba mu labarin yana nan kuma rayayye ne kuma mai azurta kuma mawadaci ne amanna bi zalik sai muka imani da haka shine mun yi imani da gaibi kenan Allah fari ne Allah baki ne Allah dogo ne Allah gajere ne Allah kakkaura ne Allah siriri ne duk wannan ba a ce ka yi ba ba a ce ka bincika ba Allah yana nan a zatin da ya yi kansa a kanta yadda ya siffanta kansa akan hakan yake kamar ya kamar yadda ya siffanta kansa karanta mana ta yaya yake ta yadda yake ta yadda yake ya ce mu yi imani ta yadda yake muka yi imani ta yadda yake kuma alƙur'an ko za ka riba kan nan da nan wallahi ba za mu bari wannan imanin ba ka riba kai da nan ka ce mu canju ba za mu canju ba mun yi imani da wannan shi ne gaibu mun yi imani da mutuwa mun taba ganinsa mun yi imani da tambayar kabari mun gan shi mun ji a'a الذين يؤمنون بالغيب سون متقين ويقيمون الصلاة أكون دي تبغنين لا در za a baiwa mai sallah babu amma mun tabbata akwai ladar guda 20 da bakwai kamar yadda annabi ya ce mun yi bani aiwa wa mimma razaqnahum abinda Allah ya azarta muku kuna fidda zakka wanda abin hannunsa bai kai zakka ba eh bismillah wanda hannunsa wanda abin da abin hannunsa bai kai zakka ba eh yana ba da sadaka eh shine wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda muka azurta ku kuna kyauta da shi mhm wane ne wannan da zai dauki dukiya da yake igar da gumi a kanta ya dauka ya baiwa wanda bai wanda bai sha masa wahala akai ba in ba imani ba eh har ma kana neman wanda zaka baiwa har ma kana ɓoye ta saboda kar wani ya sani wani irin kyauta ce wannan kyauta ce ta mumilai in ma zafna hum yunfiqun ina wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wanda suka yi imani da abin da aka saukar maka me aka saukar maka kan annabi alqur'ani wama unzila min qablika da abin da aka saukar akan annabawa da suka gabata wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna da yaƙini akan abin da yake zuwa musu a gidan lahira ba sa shakka a kai wa'annan su ne ne ula'ika ala hudan suna kan shiryuwa min rabbihim ta ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun wa'anda su ne misali wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya irar da su a ya ɗora su akan hanyar yan aljanna ya tsirar da su kuma daga wuta su ne muflihun نعم kuna fahimta eh na'am kun gane muflihun innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ta takaddun ne innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru kusan akwai wa'asu kafirai su Abu Jahal da makamancinsu su sawa'un alaihimu ɗaya ɗaya suke gani a kansu an zarta humu am lam tunzirhum ko ka musu wa'azi gargadi ko ma baka musu ba la yu'minun ba su imani ba yanzu wani wa'azi ne Abu Jahal bai sha ba yanzu annabi Muhammadu nan sallama ganinsa ma guda bai isa ka shiryu ba amma ka san me matsalar ba sa ganinsa da annabta suna ganinsa da marayar ɗan gidan abu ɗalibi ne ba sa ganinsa da annabta kuna fahimta? yawa shi baƙi dama yana ganinka a siffar ɗan adam ne baya ganinka da wannan ni'imar da Allah ya baka yake hassada da shi ba kuma a ce da a ce a bashi irin baiwarka irin ɗaukakarka irin buwayarka da zai ce eh aban amma da bai samu ba kai shi bai samu ba kai ka samu ya zai yi ya bara wani abu zai yi Allah ya bashi Allah ya ce baka da rabonsa irin nasan baka da rabon to sai hassada kuma to haka aka yi wa annabi da mutanen manzon Allah kun fahimta nan abu jahal yake cewa wai annabtan nan a rasa inda za a sata sai cikin yaran bani abdulmuttalib kai sai muhammadu ake baiwa to baka ganin muhammadun allah ya fifita shi ne a kanku saboda haka annabi suna ganin ka da wani irin kallo ne na reni da hasada sawa'un alaihimu duk wa'azin da kake yi da kai da karkayi la yuminuna ba su imani da kai ba to saboda mai Allah wa'azi baya shiga kunninsu me yasa wa'azi baya shiga zakatansu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun wa lahum absarun inda Allah ke ce ulaika ka menene na'am Allah ya ba su zakata ba su yi amfani da wannan zukatan ba ya ba su kunne ba sa ji an ba su ido su kalli annabta kalle ta da ida abinda ka riga kai hasada a kansa ba za ka gan shi da kima ba amma in Allah bai jarrabe ka da hasada ba za ka ga mai kima da kimarsa ana fahimta to shi- saboda ne albishirinku khatama Allahu على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة da me ake gane abu mai falala ce ido na gani kunne ya ji zuciya ta ansa ko ba haka ba to duk Allah ya yi ya danne wannan na'urar da take baiwa kunne ko kuma abin da yake baiwa kunne ya ji imanin da zai karba abin da kunne ya ji ido idan ya gani imanin da zai anshi sakamakon abin da idon ya gani zuciya takan rairaya ta tace hassada ta jefar iyayya ta jefar ta bar imani ya yi aikinsa a cikin zuciya kana fahimta to wannan abun Allah bai ba su ba matashar babu ita dattin ne ake rayuwa da shi shine bi ma'ana khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun asim ana fahimta aiwa an rufe haibar annabin a idonsu haibar annabin a kunnensu haibar annabin a zukatansu akwai wani matari ya zo ya tare su yau da ake ba su fada ma annabi da hasara da kiyayya ba da za su ga annabi da wannan kibar ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب ساكمكم ولهم عذاب عظيم عذاب شيء بابا تكي جرسو تو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر التي وما هم بمؤمنين كمريا ومن الناس أقوى صدق تكي متالي man ya ƙulu masu cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da kuma duk abin da zai wakana ranar tashin kiyama ina kana jin su suna cewa sun yi imani ya annabi ina kana ji sun ce sun yi imani da abin da ke zuwa musu ranar tashin kiyama to bari na ga maka ni Allah wa ma hum bi mu'minina ba su imani ba Allah ba su yi ba Allah ya ce ba su yi ba inu ina inu ina idi kama min andi ko der berde mabbe wama hum bimu'minin ka san menene ya rasulullah annabi shi Allah ban sani ba yukhadi'una Allah والذين آمنوا خب أكبا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون yaudarar Allah suke yi a duniya su ce sun yi imani saboda Allah ya ji mala'iku su rubuta saboda mu tsirar da suran tashin kiyama sannan a halaye kuma ba su canja ba yaudarar Allah suke yi yukhadi'un Allah wallazina amanu da kowa da kuka yi imani suna yaudaran ku saboda ku ɗauka muminai ne irin ku ku haɗu a masallatai ku haɗu a gurare ku ɗauka su ma ku ne wallazi na amanu da ku wanda kuka imani suna yaudarar ku amma haƙiƙan wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba wa'anda suke yaudara in ba kayukansu ba suna yaudaran kansu wa ma yashurun ba sani ba ne ka san me ba sani ba dan tashin alƙiyama sai Allah ce to ina wanda suka yi sallah ina wanda a duniya suka ce sun yi imani ta ce gamu gamu gamu sallah ce ga aljanna bismillah mana sai a tafi wurin tuta min nasa ina umbi min munafike na duniya nasa yayi ba kun ce mu ba karɓaɓɓu ba ne aiwa saboda wasu yan halaye da muke nuna kaga mun yi halin da muke so mun yi ƙiyayya mun yi munafurci kuma kun ɗauke mu a can munafakai ne ga yau an ce mu da ku duk mu kama hanya mu shiga aljanna to ya za ku yi ana irin yi ratattata an kama hanya kaman awaki ne suka hau burtani titi an kama hanyar aljanna can can sai mala'ika yana tsaye akwai checking point kasan mai checking point sojojin lahira yawan ce maka ga sojojin kwana ma ga yadda yake balla ya ce shaddin mala'iku ne waje gice in ji sheku sai su rinka ce kai ina kai itan ana wawarewa ya za ka ga Allah ne ya ce mu tafi mu ce mu kuma Allah ya ce mu waware ku Allah ya ce mu haɗu mu zubu shiga aljanna suka ce kai mu Allah ne ya ce mu waware ku لا يعصون الله سوى نيني ملائكوني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون باسا سابا وأمرن الله سوى ملائكو سنا أيكة أبن الله يوم الكيسو كاين جيل هوني كاين هوني مالم نصري نزو أنا فين نزو نزو واني هو حتى أكي تواري yanzu ba sai su je su koma wajen Allah su su yi radi su ce malaku sun hana su da ga ga kawai malakin to Allah su bai tauta mu ina za su taro Allah babu sai can ga yar malafin same su kai ba an ce ku shiga ba ce ware mu aka yi aka ware ku ce to mu kuma zabaniyawa ne kasan suwaye zabaniyawa mala'ikun wuta mu dama duk wanda suka tsaya a nan mu aka ce mu kwashe su mu kai su masauki oh halli jiffar dai to shine Allah yake cewa yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yukhadi'una illa anfusahum suna yaudaran kansu ne akwai ranar da za su gane sun yaudari kansu wannan ranar in ta zo musu wama yash'urun anan din duniyan ba san da haka ba tukunna sai an je can Allah ya tsare mu ka san menene suka yaka fi qulubihim marad فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون كو يكذبون a cikin zuciyarsu akwai rauni akwai cuta ba dai ulsa bane ba ulsa bane ba ulsa bane fi qulubihim marad akwai wata cuta a cikin zuciyar da ba ta yarda da hukuncin Allah da ba ta ɗora gabar akan yadda Allah ya umarce ta. Allah na faɗan abu Allah yana son abu zuciyar kuma tana zaɓawa wannan jikin wata hanya daban. Fi qulubihim marad. Fa zadahumullah. Allah sai ya ƙara musu da suka zabi hanyar munafurci, Allah sai ya ƙara tabbatar da su akan munafurci. Dama zabi hanyar da kake so Allah ya gaba ka akan. Duniyar duk abin da ka roƙi Allah in ka ce yau Allah ba ni yadda zan yi in tace wannan bawan Allah Allah zai ce tace shi ga gani amma tashin kiyama kan za tace ga gani addu'o'i nawa ake ansa akan zaluntar mutane kuma abu ne faru ko ba ka ba eh Allah ya yarda musu kuma aiwa kaga ana wayyo Allah wayyo Allah saboda me saboda Allah ya san yadda zai yi da wannan din shi kuma yana cewa mun yi nasara ai mun yi nasara an yi nasara an gama ai amma shi din kansa ya san cewa sai dai a lahira kuma amma ya yarda sai dai a lahira kuma Allah ya bashi yadda yake so din ko a zalunci anan ya san a lahira ba zai kubuta amma ya yarda a lahira kar ya kubuta nan din yayi abu ko kuma ya je a ce masa za a maka amma fa lahira ba za ku bata sai dai amin ai Allah shine da lahiran Allah zai gafarta wa ya ga ma kai zalunci daga ganka ce Allah zai gafarta ma mu wuce nan walahum azabun alim suna da azaba mai radadi mai zafi bima kanu yukazzibun saboda wannan ƙaryatawa da suka yi na umarnin Allah da annabi ya zo da shi wa iza qila lahum baka gani ne idan an ce musu a cikin wa'azi la tufsidu fil ardi kada ku yada batanci akan ƙasa qalu sai su ce kai mu ne muke batanci innama nahnu muslihun kaji wai mu faƙen gyara ne ku ne kuke ganin batanci mu gyara muke yi da suka yi faɗi wannan ƙaryar su masu gyara ne maza Allah sai musu martani ala hey ku karkato gare ni innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wasu ce su ba masu batanci bane wai haddace muku su ɗan gyara ne ku sake tabbatar musu su masu ɓarna da fasadi ne ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun amma kudai ya musu yawa ba sa fahimtar hakan wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anuminu kama amana as-sufaha kaji wai Allah sai ce ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ta wa idza qila lahum idan an ce musu aminu haba malam ku koma a yi imani a yi biyayya mana a haɗu a gyaru a yi biyayya akan a samu a ɗauru kan hanya madaidaiciya har yaushen ku haka sai su mai da martani kama amanan nasu kamar yadda kowa ya yi ba kowa yanzu an haɗa kai ana biyayya ba ana hanyar annabi ba sau ko me yasa kuka ɓantare kuka koma gefe sai su ce ƙalu su ce wai kai wa kake mana nasiya kake mana kai kai waye ne ma tukun أنا شيء ka ji kafa dan Allah نعم sun fi karfi a musu haka سبحان الله anuminu kama amana sufaha نعم kana so mu daidaita kanmu da irin wa'annan yan ƙauye wawaye da ba san me suke ba سبحان الله wai wanda suka yi biyayyan wawaye da ba san me ake ba أنا شيء wannan shine martanin munafiki نعم idan ka ce ya tuba daga munafurcinsa a koma kan gaskiya a yi ta bi Na.
sai ce kana so wannan wawayen yan ƙauye da biyayyar da suke yi mu zama irinsu نعم mu ba mun san me ake yi الله أكبر
haka suke gyawa sayyidina abubakar wa abubakar wawa ne dan ƙauye ne سبحان الله wai sayyidina umar ya koyi wauta a gare shi dan ƙauye ne أنا شيء wai sayyidina usman kifaffe ne bai san me yake ba سبحان الله نعم sauran mu'mine ansaru da muhajirina Na.
wai yan ƙauye ne wawaye ne سبحان الله su munafukan madina su ne yan binni أمم.
kun fahimta نعم anuminu kama amana sufaha Allah sai ce kai ala innahum humus sufaha أنا شيء ku ne wawaye su ne masu hankali يا شيء ku munafukai ku ne wawaye حق يا شيء amma wallahi muhajirai da ansarawa su ne نعم نعم yan gari yan nagarta أنا شيء
kun fahimta Ne.
aiwa walakin la ya'lamu الله أكبر amma ba san tudin wawaye bane su munafukai أنا شيء aiwa alai ya kundin ya kundomo ya kundomto نعم aiwa ko aikin wauta أنا شيء na'am wa idza laqul ladzina نعم amanu qalu amanna أنا شيء
baka gani ne ya rasulullah صلى الله عليه وسلم lokacin da kake musu azi Na.
wasu su sai su yi it su ce eh mana ka ji gaskiya أنا شيء qalu sai su ce amanna mun fara imani نعم wa idza khalu ila shayatinihim نعم idan an tashi daga wa'azin an je an zanna da abokan minjaye nu'ar minjaye nun sai ga sun zo sun koma Na.
akan raɗin su kamar da da kulle kullen su irin na da su ne shayatinihim shaydanu irin su نعم يا شيء qalu inna ma'akum ce kar ku gafa mun zanna a wa'azi ku ɗauka mun tuba Na.
alquran ba tuba muna hanyar muna kan munafurcin سبحان الله kar ku ce don mun zanna da shi ku Na.
ɗauka shi kenan mun masa mu baya mun tuba abin da muke a'a نعم kawai don ɓadda kafa ne سبحان الله kai inna ma'akum mu muna tare da ku ko ogaye munafikan نعم يا شيء inna ma nahnu musta'izgilanci ne kawai أمم.
saboda su ɗauka muna tare da su نعم Hmm. Allahu yastahzi'u bihim نعم Allah shi zai iya musu izgilancin da ba su sani ba أنا شيء ran tashin alkiyama ba a shiga aljanna ba نعم can sai a wawware su نعم يا شيء akwai izgilancin da fiya ga aiwa ai ya fi muni ma نعم يا شيء aiwa har ba kada ce to ba ka ci ba mu shiga ba ka yi mun shiga can sai a zabe ku sai a bar su سبحان الله نعم wa yamudduhum نعم نعم baka gani Allah yana ƙara musu lafiya نعم duk lokacin da suka yi rashin lafiya Allah ya warkar da su أنا شيء duk lokacin da suka zanna ba su da kobo Allah ya ba su نعم abin da za su batar حق شيء duk lokacin da suke Allah ya ba su kaza Na.
baka gani wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun نعم يا شيء suna cikin sabo نعم suna cikin batanci نعم suna cikin fasadi أنا Allah yana ta ba su yana ta biya musu شيء ba kwa gani ne حق sahabai suka ce muna gani Na.
to Allah yana son ya kiɗimar da su ne نعم يا شيء
su sun san suna kan hanya da ba daidai ba Na ne.
kuma suna ganin bu'i da komi kana fahimta نعم saboda su san cewa "Ah, ya za a yi muna kan wannan hanyar kuma Allah yana ba mu أنا شيء
ba su san me sakayyar ba نعم
ana nan ana nan har lokacin da Allah zai danƙe su أنا شيء idan ya danƙe su to dan an farko hallaka ne أنا شيء حق ba su sauci نعم aiwa kamar irin ka sa dusa za ka kama rago ka yanka نعم أنا شيء أنا شيء yi shatun mu daga أنا شيء sai lafi
أنا شيء أنا شيء to haka Allah yake musu الله يسلمك ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda نعم نعم يا شيء su suka sayi bata da shiriwa نعم maimakon da su bi shiriwar da annabi ya zo da صلى ita الله عليه وسلم sai suka canja eh نعم sai suka kama bata suka danki bata suka ɗoro a kanta نعم نعم maimakon shiryar da ake kiransu a kanta أنا شيء fama rabi har tijaratuhum الله أكبر cinikiyar su ba riba cinikiyar su ba riba نعم na'am ku ce la ilaha illallah محمد رسول الله محمد rasulullah صلى الله عليه وسلم ku bi wannan kalimar نعم ku samu karbuwa نجي suka ce ina na'am wama kanu muhtadin نعم يا شيخ ba su kasance daga cikin masu shiryawa ba نعم walhamdulillahi rabbil alamin نعم